أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم yau ina da muna yin lahadi kenan sha uku ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya watan turawa muna goma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddara mana haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ربوتي شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى منا درسي له عيوم عند أول تنفاتر مكفارة كراجو أتكي للتاب جدا إنما لن يكرن تبدأ ممتين تنتر القبلة أتكي صلى mun kuma gani yadda malam ya kawo mana hadisai cewa lalle wanda yake fuskantar alkibla ga shiga ta yana ganin ta to ya kalle wanda kuma baya ganin alkibla din to ya harari bangaren da alkibla din take wannan a sallar farilla kenan sallar nafila malam ya gaya mana cewa idan mutum na halin tafiya babu laifi ya kafarta sallah ya yi ta adiyar da hali ya yassara ko ya sauƙaƙa gare shi wani lokacin koma nan Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan koma ya juyar da dabba shi ta kalli alƙibla in ya kabarta sallah daga nan sai ya saka mata linzami gabas tai ko yamma tai kudu tai ko arewa tai haka zai ci gaba da sallar shi har iqama wanda ya samu imuwa ya je bakunta yayi sallah bayan yayi kokarin gano alƙibla ya kuskure alƙibla wannan bai da buƙatar ya rama sallah sallar shi ta yi daidai kamar yadda muka gabata ko wanda hadari daga jimare hana shi gare alkibla in yayi sallah shi ma sallar ta yi lafiya kalau Allah ya samu dace yau zamu fara ne da matsayin tsayuwa a cikin sallah wannan sallolin da muke zamu ga galibi da an shigo masallaci da za a tada ikama kowa zai miƙe me yasa kowa bai zaman da ya ga dama zamu miƙe mu tsaya cikin sahu me matsayin wannan zaman a wannan tsayuwar a sallah shi ne abin da mana zai karantar da mu sai sai alqiyamu tsayuwa a cikin sallah sai mana yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqifu fiha qa'iman fil fardi wat tatawwu'i i'timaran bi qawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitina yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yaqifu fiha yana tsayuwa a cikin sallah qa'iman a tsaye can karkar wannan ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi sallah zai tsaya can karkar a tsaye sai ce fil fardi wat tatawwu'i wannan a sallar farilla ko sallah ta tatawwu'i ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsayawa ne a cikin sallah to wannan tsayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi ita kadai ta isar wa musulmi hujja ta isar wa musulmi dalili amma duk da haka sai da malam ya kawo shi ma manzon Allah ya goyi ne da umarnin da Allah madaukakin sarki ya bashi shi yace iki maran da qaulihi ta'ala wannan umartuwa ne karbar umarni ne na Allah madaukakin sarki inda yace mashi wa qulu lillahi ku tsayu ga Allah madaukakin sarki qanitina kuna masu natsuwa masu kaskantar da kai a cikin wannan tsayuwa za mu tarke ta da fassarar tsayuwa a nan gaba insha Allah mai ake nufi da wa qulu lillahi qanitina amma dai tana cikin bakara aya ta 238 da haka kenan mun samu dalili guda biyu da ya karantar da mu cewa in an tashi sallah ana so a yi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne a tsaya a tsaye dan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye yake sallah sannan umarni ne da Allah madaukakin sarki ya bashi wa qumu lillahi qanitin Allah ya samu dace sai ce wa amma fi safari amma a cikin halin tafiya fa kana yusalli ala rahilatihi annasila sai ce amma a halin tafiya fa kana yusalli ya kasance yana sallah ala rahilatihi akan abar hawashi annafila amma fa salloli na nafilfili kamar da muka wuce a wancan satin ke duk da ya gaya maka yau sallar farilla da sallar tasawuri duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi a tsaye wata kilba ka samu wancan karatun ba ko baka gane wancan karatun ba sai sake maimaita maka amma fa a halin tafiya ana cikin halin barin gida zuwa inda za a je da bulaguro ko kasuwanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sallatan nafilfili akan abrahawashi wa sanna li ummatihi ya kuma sunnata wa al'ummashi an yusallu fi sallah fil khawfi shadid a cikin tsoro mai tsanani mana halin gwabza yaki duk da mun wuce wancan karatun a wancan sati din ko ala aqdamihim a bisa kafafuwan suna tsaye can karkar akan kafafuwan idan yaki yayi tsanani babu laifi mutane su yi sallah suna tsaye kan kafafuwan shi arkubanan ko kuma suna kan ababen hawansu kama taqaddam kamar dai yadda ya karatu ya gabata a wancan satin shi kuma kamar dai yadda ya gabata cikin littafin malam wa zalika qawluhu ta'ala wannan ko fadin Allah madaukakin sarki ne hafizu ala salawat was salati wusta wa qumu lillahi qanitina ku kiyaye ala salawat akan dukkanin salloli as salawat alif da lam listighraq al-jins kowace sallah ce to Allah madaukakin sarki yana so a tsare ta a kiyaye ta a yi ta yadda ya dace wasalatul wusta sai kuma aka kebe wannan sallar aka ce kuma da sallah mafificiya wanda ya sa malamai suka yi ta tattaunawa wacce ce sallah mafificiya kusan kowace sallah malamai sun faɗe ta amma abin da ya fi tabbatuwa akan salatul wusta malamai suka ce sallar la'asar wannan ne abin da ra'ayi malamai ya fi tafiya ko wata ƙirshi hadisai suka fi goyon bayan shi akan cewa salatu wusta amma da suka goyi bayan kowace sallah sai sun tattara waɗansu dalilai da hujjoji wanda suka ce asuba ne sun koro waɗanda suka ce azhar sai sun koro masu magariba sun koro masu isha sun koro masu la'asar sun koro nasu kuma su ma ya fi tabbatuwa da cewa sallar la'asar din wata rana irin sallar yakin dai da ake an zo yaki tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Qurayshawa da kuma haɗin gwiwa duk Larabawan da suke kewaye da Makka da Madina sun taɓa yin da fifi da niyyar cewa sai sun ci garin Madina da yaki kansu taho aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ga sunan sun taho za su shigo Makka dan kuma sun shigo sun ci Makka da yaki a sun ci garin Madina da yaki adadin rundunar ina tsammani in ban manta ba sun fi sama da mutum dubu goma ko kusan dubu ɗari kowace ƙabila in dai mutum ya isa yake an aika musu goron gayyata kuma sun fito aka zo suka zo suka kewaye garin madina baki ɗayan tafi amma kafin su fito babu ta inda za a shiga garin madina sai ta ɓangare ƙwaya ɗaya can manzo Allah sai ya taro na gaggawa da dukkanin sahabban shi cewa ga abin da ke tafa da wasu in mutanen nan sun shigo garin madina to batta da su me mafita salman al-farisi sai kawo shawara yace to mu idan yaki yazo mana na bazata muna tona ganuwa ne ita ce kuma abin da ake da ita akan dukkanin tsafin burane da suka yaki a zamanin jahiliya suna da wannan ganuwa din wata ilkun wasu za su yi a zamanin wayewar musulunci ko eh amma da iyaye da kakanni sosai waɗannan su sun yi ne a zamanin jahiliya kawai sun yi ne saboda tsaron gari wanda ya saboda tsaron gari ya kare mutuncinsa ya raba kansa da bauta da kaskanci in ya tsaya dan wannan shi maka mujahidi ya ce to da aka ce mu aka kawo mana yaki irin wannan ya ce muna tona ganuwa ne muna yin gwalalo sai mu tona a yi rami mai zurfi gaba ƙasa ta yadda duk wanda ya fada ba zai iya fitowa ba kuma faɗinsa ba zai ba da dama ba duk ƙarfin doki ya yi tsalle ya tsallake shi da haka in ka tamu da dokin ka kai tsalle to kan ya je karshen ramin zai fada in ya fada kuma bai isa bai tsalle ya fito shikenan hiwa na an gama lissafi shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan da dan yake to sahabbai su zo su tona irin wannan rami aka zo aka tona irin wannan ramin a toshe ɗaya hanyar da za a iya shigo garin Madina tun daga jin labari aka fara aiki ba a daina ba har sai da aka tabbatar an gama wannan gefen na garin madina inda za a iya shigowa an yi rami mai matuƙar fadi mai matuƙar zurfi sai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi sai muka tada wani katon dutse duk mai karfi duk mai dabara yayi yadda zai yi an kasa fafa wannan dutsen aka je aka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta maza ta kare saura ta masu mu'jiza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗo cikin rami ya karbi abin tsara gatari ne ko kuma diga ne irin ta karfan da ake fara dutse ya doka da karfi yana dokawa ta yi ƙara aka ce wuta tartsatsi ta fita daga cikin ta amma manzon Allah da yake namiji da ya gwarzo ne sai ya kabbara ce Allahu akbar sai ce wallahi laqad utitu mafatihar rum yana dokawa sai ce banda wannan yakin fa da za a yi zai ba su labari zai wani yakin gaba ɗaya kasar rum ga mukullan da an danka min a hannuna yana sake dokawa ya sake dukawa da ƙarfi sai ya ce laqad utitu mafatiha farisa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mukunnan farisa ne mala'ika jibril yake min gwamon a hannuna ya sake dukawa ta uku yace ga hinan Allah madaukakin sarki zai sake bude masa naman abin da ya faɗa akan nasu ta uku da ya wannan dukan guda uku sai ya fito daga cikin rami sahabbai sai suka ce sai muke ɗaukan wannan dutsen muna zubarwa a gefe kamar kana ɗaukan auduga kana zubarwa mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim dai sun tona ramin sun haka ramin kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada dama idan an dauko ramin fakar amira ta inda abokan gaba za su zo saboda kamera ta nan kai aikin banza hayya za su buya a bayan kasa su turo su cike rami sannan su gada su to kaidar in ka tona rami kuma sai ka turo ta bangaren garin ka sai ka buya a bayan kasa in a yanzu da in aka harbo bullet ba zai shigo bai same ka in aka harba kifi an harba a banza in aka jeho dutse an jeho a banza to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duka suka jeho a bayan wannan kasar suka goya da haka su da zukuran shawa suka zo sai suka yi sansani a bayan gari ba bayan da za a yi sun san da hikimar da ba su taba sani ba baranta za su zo da dabarar da za a tsallake haka suka yi kai kwana da kwanaki ba su iya tsallake wannan rami ba to ran nan dai har abu yayi tsanani kuraita suka ce in wata jaraba za a yi sai su shiga wannan ramin to ran nan da yawa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi tsanani da ƙarfi suka fito su kuma nan Allah suna harbi su kuma kawai danna kasa suke suna kokarin su rufe rami su yi kada da za a sallaka to da aka fara wannan masifar tun bayan sallar asubahi har sai da rana ta zo fadawa ba a daina ba su wanda ba su haƙura da turo kasa ba su kuma wanda ba su haƙura da harbin su da kibiya ba da harbin su da dutse har sai da magariba ta kawo shi da abin da ya kawo muhallin shafi'i da magariba ta kawo kai sai Ali ibn Abi Talib sai taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa waɗannan Qurayshawa din mana Allahu buqunahum wa juyufahum nara mana'una an salati salati al-wusta hatta gharabat ash-shams yace waɗannan Qurayshawan Allah ta cika cikin su da kabarburan su ko ka cika cikin su da gidaddajin su ko ka cika gidaddajin su da kabarburan su duka riwayoyin sun zo da haka Allah ka cika su da wuta kamar yadda suka hana mu yin sallah sallah mafi kishiya har sai da rana ta zo fadawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma kittu usalliha ni ma ba samu damar da zan sallace ta da ka auna ranar da sallah azhar da sallar asr sun ga ta kansu a tuno ma a yi su irin sallar tsoron a wannan ranar ba ta samu ba saboda tsananin ya kai tsanani kowa ya manta mutuwa ce ga ta a zahiri in sun wuce ba za a iya faru da haka kowa sai manta bai sallah azhar ba bai sallah asar ba da haka kenan wannan sai yake tabbatar a gaban manzon Allah aka fada aka ce mana'una alis salati salatul wusta sun hana mu yin sallah sallah mafi fice har sai da rana ta fada wannan yasa malamai suka ce to mafi fice sallar wannan salatul wusta ita ce sallar la'asar wallahu ta'ala a'lam hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah madaukakin sarki kanici na kuma kuna masu kaskantar da kai fa da kifto idan kun tsorata ko kun razana saboda an kawo muku hari ana cikin halin yaki sai ce fa rijalan to kun samu sallah ko kun samu dama ku yi sallah a tsaye rijal ar-rijl ku yi sallah a tsayen auru kubanan ko ku yi ta akan ababan hawan wanda suke kan iguwa su yi akan iguwa wanda yake kan mota yayi akan mota wanda yake rakumi yayi akan rakumi wanda yake kan doki yayi akan doki eh wanda yake rike da oke 47 ya rike jigidar kar ya saka yi sallar a haka dan kuntum farijalan aw rukba ku yi sallah kuna tsaye kan kafafunku ko kuna haye kan ababen hawanku fa idza amintu idan kun natsu kun samu aminci fadkurullah to ku yi sallah ga Allah madaukakin sarki ko kuma ku ambaci Allah akan abin da zikiri ya zo ma da shi fa idza amintum idan kun aminta fadkurullah ku ambaci Allah madaukakin sarki kama allamakum kama shi yadda Allah madaukakin sarki ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda da ku din ba ku sani ba ƙarshen wani ayar yake kwatanta maka cewa kenan ka'idar shi ne duk wata baiwa da Allah madaukakin sarki ya ma to yana da buƙatar kai mai godiya a kanta yanzu da duk yawancin sahabban manzon Allah jahilai ne sun jahilci rayuwa sun jahilci zahira Allah ya ilmantar da su rayuwa Allah ya ilmantar da su duniya ya ilmantar da su lahira a dalilin haka to ku zama to masu tsayuwa kuna sallah ga Allah madaukakin sarki kai ma a yanzu idan Allah ya ma baiwa da ka tabbatar da wannan baiwar ka tsere masa'anninka to abinda za ka wa Allah wajen godiya shi ne karka bari sallar jam'i ta ke wuce ka babbar godiya da za ka wa Allah maɗaukakin sarki wanda wani haika duba kuma sun nau'i'ika na godiyar daban-daban sai ka yi ga Allah maɗaukakin sarki ko yawan sadaka ko yawan tasbihi ko yawan hailala ko yawan sada zumunta ko yawan faɗin alhamdulillah ya rika zuwa daga bakinka alama ta godiya ga Allah maɗaukakin sarki fa ni sukun farjalan أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا كان yake cewa wa qumu lillahi qanitina ku tsayi ga Allah madaukakin sarki qanitina sai na dauko fasara sai ibnu kasir yake cewa wa qumu lillahi qanitina sai ta ai khashi'ina dhalili ku zamanto masu khushu'i ga Allah zukata da jikinku suna kaskanta ga Allah madaukakin sarki muttakini baina yadayhi masu tsayuwa ko masu nutsuwa a gaban Allah madaukakin sarki duk wanda ya tsaya a ga alaman nutsuwa ya karbi umarni baya girman kai ba shi da kai ya nuna shi ba kowa bane gaban Allah madaukakin sarki shine ma'anar wa qumu lillahi qanitina zamu sake tada wata fassara ta qanitina malam zai kawo cikin littafi ko malamai sun sake kawo ta maganar qanitina wasu suna nufin qanitina ay ghairu mutakallimin in kun tsaya za ku yi sallah gaban Allah madaukakin sarki to kada kowa ya sake bacci abinda wasu suka fassara kalmar qalici na wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da idan aka kabbarta sallah sai mu sai juya kada dan wanda ya tsara ne yake za a mitin din nan sai ranar talata ne karfe nawa karfe 3 ya ci gaba amin inda muke ci gaba da karatu ya karanta sabbi isma rabbika ala alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada sai su auki dadi a wani guri ne sai wata ana sauran firama da ko a bariki ko a lauce ana sallah haka ake dan tattauna dan matsalolin su kowa dan tattaunawa sama sama har sai da wata rana manzon Allah ya ce fa karatu zancen da ake a bayan shi ko karatun da ake yana shigo mashi sai Allah ya saukar da wani ayar wa qumu lillahi qanitin sai wani sahabin ya ce to daga ran da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar a ran nan ne aka kulle magana a sallah da liman ya gabarta ba sauran magana dole ya magana yayi a sallar shi Allah ya sa mu dace da haka kenan dai sunna ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin yaki mai tsanani ayi sallah akan digadigai idan dama ta samu idan bata samu ba ayi sallah akan kafafu wannan ana cikin halin yaki in ba yaki bane wajibi ne ayi sallah a tsaye haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta malai sake kawo wani hadisi wanda imam turmizi ya rawaito ni kuma imam turmizi ya ce sahihi ne haka na ahmad ibn hanbal ya rawaito wannan hadisi a cikin musnad nashi wannan hadisin yana nuna maka kuma wata kofa da take iya faruwa a cikin sallah idan dalili ya samu sai yake cewa wa salla sallallahu alaihi wa sallama fi maradi mawtihi jalisan yace amma fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah a jinyar rasuwar shi a zaune idan rahin lafiya kenan ta kama babu lafiya babu laifi mutum ya zauna da ta ta a kan tuwa wurin sallah wannan babu laifi shi ne kuma maka hadisin da imamu turmizi ya rawaito yace maka wa sallah sallallahu alaihi wa sallam fi maradi mautihi jalisan yayi sallah a zaune da haka in an samu larura babu laifi duk da cewa tsayuwa a sallah wajibi ne a yi sallah a zaune haka ne malam sai sake koro maka wani hadisi wanda imam bukhari da muslim suka rawaito yace wa sallaha kadhalika marratan ukhra yace ya sake sallatar wannan sallar marratan ukhra wani kifin na daban qabla hadhihi amma ba kafin wannan rahin lafiya ta rasuwar shi karwaye tun da ce maka a rahin lafiya kuma ce maka marratan ukra ka tuto abin ya faru sai ta a kafin wannan rahin lafiyar ta mutuwa shi ya taba yin wata sallar a zaune yaushe ne sai ce hila shaka wa sallan nasa wara'ahu lokacin da ya rashin lafiya mutane suka yi sallah a bayan shi wannan suka ce kilisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da yamma irin dai masu mahaya da suke hawa doki amma ko banda masu sukuwar raza na mutane a unguwanni eh shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawa kilisa to dai hawa kilisa yana zagayawa yana zagayawa akan dokunan shi kuma duk dokin da yake hawa shi ma yana da suna daga nan ha gano sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake amfani da shi babu laifi a samu suna eh yanda ake sawa dokuna suna haka duk dokunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da suna haka duk sabuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau tana da suna to da ya hau kan dokin abin jarrabawar ubangiji sai ya fado daga kan wannan dokin sai ya samu ciwo a cinyar shi ta dama in ban manta ba ishtata sai ce wa sallan nasa wara'ahu qiyaman to sai mutane suka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da ya samu rahin lafiyar ko da ya fado don aka dauki manzon Allah aka kai shi gida sai ya kasa fitowa sallan magriba saboda tsananin ciwon da ya ji to mutane da suka zo jiwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga lokacin sallah yayi ya za'i sai gidan manzon Allah da mato kamar hile farkon inda sabu bai fara da haka da manzon Allah ya kabbarta sallah yana zaune su ko abinda suka sani shine kowa yayi sallah a tsaye nan ga manzon Allah na tsaye na zaune kowa sai tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallan nasa wa nasu wara'ahu qiyaman fa ashara ilaihim an ijlisu sai manzon Allah ya musu ishara a nijlisu ku zauna kowa ya zauna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara kuma ina ga ko kai ne yanzu idan kana zaune wani na bayan ka a tsaye ina ga zaka iya gano dodon tsayuwar shi musamman a ce dogon sahu ne to zaka gane na bayan ka a tsaye suke ba zaune suke ba banda kuma mu'jizar da ake faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya wani abu zai faru a bayan shi baya bukatar sai ya waiwaya ya gani yana kallon yamma zai ga abin da yake faruwa a gaba sun shi amma ba kowane lokaci bane ba ina a sallah ne ko to mana ya kawo mana istisna imani a sallah ne ko to kaga wannan ma kuma a sallah ne haka yana tsaye yana zaune bayan sa suna tsaye zai iya gano wake nan me yake faruwa a bayan shi da haka yana ganin suna tsaye sai musu ishara ku zauna ku zauna fajalasu gaba ɗaya sahabban shi sai suka zauna a zaune su ma suka yi sallah falamman sarrafa qala yayin da ya yi da sallah sai yace da su in kittum anifan kun kusa yanzu nan ko kuma yanzu fa kun kusa la taf'aluna fi'la farisa war rum ku yi aiki irin aikin farisawa da rumawa me aikin farisawa da rumawa kuma su waye farisawa din farisawa su ne mutanen ina kenan na su ne farisa na mutanen farisa su ne mutanen iran eh kasul gumin muga maguzaye ne arna ne a wancan lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne sufafawa na duniya da faris da rum ko farisa da rum su ne sufafawa na duniya wannan tana kula da gabacin duniya wancan tana kula da yammacin duniya haka suka raba duniya a tsakiyarsa kuma ga daular habasha ita ma wata kamar ƙwarya ƙwaryar ƙarfi ce kuma tun a wannan zamanin take da ƙarfi har aka zo zamanin turawa mulkin mallaka ba a yi mata mulkin mallaka ba ina ji ita ce ƙasa ɗaya tak da albawa mulkin mallaka ba a duniya wasu kuma suna cewa ƙasashe guda biyu ne wasu kuma suna cewa dalilin da ya saba a mata mulkin mallaka ba ƙasa ce ta kiristanci zunzurutun shi kuma daga cikin hadafin mulkin mallaka a wa kiristanci gurbin zama to tun da gaba ɗaya ƙasar ta kiristoci ce ba buƙatar a yi mata mulkin mallaka sai aikali ta tafi da kanta don a nuna cewa kiristanci yana da wannan alfarmar ya saba a yi musu mulkin mallaka ba ɗaya daga cikin kafa yadda a wajen mulkin mallaka ba Allah ta'ala a wasu suna cewa akwai Saudi Arabia amma ba dan komai ba saboda shine bature in yaje mutuwa zai saboda tsabar zafin rana babu kuma wani tattalin arziki da za a iya zuka a wancan lokacin dan ba gano man fetur ba dama gwalagwalai da ake zuwa da auduga da roba da koko da wane ne to babu wannan abubuwan a can tsabar zafin rana ce da sahara yasa ba a yi musu mulki mallaka ba Allah ta'ala a'lam to manzo Allah da yake cewa kun kusa yanzu yanzu nan ku yi aikin farisawa da romawa me aikin farisawa da romawa sai ce yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud yace suna tsayuwa akan shugabannin su alhali shugabannin su suna zaune imma wanda mana ga mana cewa duk wani aiki da bai dace ba da karantar musulunci manzo Allah ya hana ya faru cikin sallah daga tunda rumawa ne yanzu suke zama shugabanni manya suna tsaye yanzu ga manzon Allah a zaune fadawansa an tsaye an yi kamantacceniya da rumawa da farisawa sai manzon Allah ce kar ayi irin wannan a cikin sallah su kuma da zuwa rumawa din mutanen Rome ta da kenan mutanen na kafar Italy ta yanzu da Italy a wancan lokacin ta fi kowace kafar turawa karfi America kuma dama America babu isa daga baya da aka samu America ko kuma lokacin da aka samo ta jajayen indiyawa su ne suke zauna a gurin yan amerika da yake yan ta'adda ne da suka tahi kisan gilla ya da kusan kowa aka koyar da shi daga doron duniya wanda suka yi saura a cikin su wasu kara sun karya ba aka aka aka zubar amerika isa duk wanda ya yi maganar yancin yan adam abin da ake fara tambayar sa shine me ya faru da jajayen indiyawa wanda su ne yan asalin amerika inda za ku zo ku kashe mutane a gurin da suke zaune gaba ɗaya ku kashe su ku kafa kasar ku to sannan mu kuma ku gaya mana cewa kar a kashe wani da wani saboda yancin dan adam wannan magana ba da taso ba ke ya kamata ku hukunta iyayenku akan kiskan da suka wa waɗannan jajayen indiyawa in ku hukunta su kun musu ɗaurin rai da rai in ya so to ku ku mu labarin me ya kamata a wannan adam sai ce yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud sai ce fala tafa'alu to ku kada ku yi irin wannan wannan duk wanda yake ya rabu sarauta ko yana da matsayi shi ne karya yadda haka yake faruwa a fadarsa shi yana zaune mutane kuma suna tsaye suna mai gadi wannan bai dace ba a karanta ba a cikin musulunci sai sai fala ta fa'alu karku ayyukan wannan wannan a cikin sallah da wajen sallah ne kada a aikata sannan sai sake ce musu innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi shi fa ana sa limami ne jagora dan a kwaikwaye shi fa idza raka'a farka'u idan limamin ku ya ruku to kuma ku yi ruku wa idza rafa'a farfa'u in ya dago kuma ku dago wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'una idan yayi sallah a zaune to kuma ku yi sallah a zaune baki ɗaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabban shi a wancan rahin lafiyar ta ta farko da ya faɗo daga kan doki yanzu a ƙarshen rayuwarsa kuma sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sallah a zaune su kuma sahabbansa ya suka yi sallarsu su ma zaune suka yi a gashin rayuwar shi a tsaye suka yi na a gashin rayuwar shi ko a farko wannan rai lafiyar da muka kare bane yanzu idan ya mutu ishara sun zauna amma da ya zo rahin lafiyar mutuwar shi hadisi da farko da makaranta kafin wannan na? a'a a yanzu yanzu da na karanta hadisi kafin wannan mana wa salla sallallahu alaihi wa sallama fi maradi mautihi talisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi salla a rahin lafiyar mutuwar shi a zaune ba ce neman shi yake ba na'am na haka kwata-kwata a rai lafiyar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallah a zaune ba na a wannan nabiyin ai a farko ne yana zaune lafiya kallau ya fita kilisa ya fado wannan ya hana kar a yi sallah a bayan shi a zaune wannan yana rahin lafiyar rahin rasuwar shi ai sahabbai sun bi shi sallah a rahin lafiyar rasuwar shi a zaune suka yi sallah ko a tsaye suka yi a tsaye suka yi sallah a rahin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karshe sai suka ce wancan hadisin na wancan da ya faru na faduwa da kan doki wannan rahin lafiyarsa ya yi nasihin wancan hadisi don haka sunna a sallah shi ne wa ƙomo lillahi ƙanisina idan limaminku yana sallah sai wata jarrabawa ta same shi yake da buƙatar ya zauna a cikin sallah in ya zauna shi ke da larurar ku a tsaye za ku yi sallar wallahu ta'ala ala dan karbuta da karatun ba tsokaci mun dauka fa a yanzu da liman ya fito yana ciwon ciki ko yana zazzabi idan ya zauna kuwa sai ya zauna ba haka karatun yake ba yar hile yake da rahin lafiya babu laifi ya zauna din mamu sai su tsaya a kai wallahu ta'ala ala na'am sai salatul maridi jalisan tara marar lafiya a zaune yace wa qala imran bin husayn radiyallahu anhu كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبي إمران بن حسين Allah madaukakin sarki yarda da shi yace na kasance ina da ciwo na ba ciwo na basir kuma su a wajen magabata kala guda biyu ne akwai irin basir da muke da akwai na yau da kullum wanda za a ga ɗan kumburi za a samu a cikin duwawun mutum ko dai ya yi tsoro ko ya yi kurji ko a wani normal basir da muke da akwai abu kuma basir da suke da akwai idan duwawun mutum ya fara zub da jini da lalacewar wannan ina je mun karanta tarihin wani sahabi wanda ana tafasa har ruwan zafi ne mutum yake zama a kai shi da haka suke maganin wannan ciwon amma dai kusan ibn hajar yake cewa in dai mutum ya kamu da wannan ciwon a da baya warkewa har zuwa mutuwa shi kuma wata gari na ji gani ne basir ɗin da ya biyo mu har yanzu mu yanzu aka ce basir ya kai matsayin da yake zubar da jini yana lalacewa ya lalata dubbaran mutum to kusan sai wahala a yana da magani to shi ma dai yana da wannan ciwon na basir in yana da ciwon basir za ga yana hana mutum tsayuwa yana hana mutum zama Ibrahim Musan sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ya zan yi sallah tun daga wannan ciwon ya addabe sai ce mashi salli qa'iman yi sallah a tsaye wanda ita ce ka'ida in Allah ya hore maka kana da lafiya cikakkiya sallah ta tashi tsaya can karkar yi sallah salli qa'iman fa in lam tastati idan ba za ka iya sallah a tsaye ba fa qa'idan to ka zauna a zaune in a zaunen ba za ka iya ba sai sai fa in lam tastati in ba za ka iya a zaune ba fa ala jambin to akan hakarkarin ka shi yasa a cikin musulunci babu halin da mutum zai shiga matsawar hankali na cikin shi a ce sallah ba ta faruwa a cikin shi wanda dai karshen rashin lafiya da za a samu jini na zuba daga cikin mutum iwa na zuba amma ana da buƙatar yin sallah in zai iya tsayawa ya tsaya in ba zai iya ba ya zauna in ba zai iya ba ya kwanta a kan haƙarƙarin sa yi sallah malika da suka ɗauki wannan sallah da suka raba sallah ana yin ta kala guda bakwai ce suka ce hudun ma farko in ka saba a cikin sallar ka bata baki ba haka nake ji malika suka fara ko in za ka yi sallah wajibi ne ka tsaya a tsaye in ba za ka iya ba to ka tsaya ka jingina in ba za ka iya ba ka zauna in ba za ka iya ba ka zauna ka jingina wannan hudun suka ce dole ne an jera su in ka saba akan wannan hudun to sallah ta baki za ka iya sallah a tsaye can karkar sai ka zo jikin fila kawai ka jingina gaba ɗayanka sai suka ce sallah ba ta yi ba za ka iya sallah a jingine tunda ba za ka iya a tsaye ba saboda kana ɗan jiri kaga za ka iya jinginewa ka samu safar don karka faɗi za ka iya kawai ka shafa kasa ka zauna don lalaci sai ta kaje don sallah ta faɗi za ka iya sallah a zaune ba tare da ka jingina ba da ka ka a kan kawawunka sai ka tafi kaje ka samu can wata kwana cikin masallaci ka jingina ka lafi a jikinta suka ce sallah ta faɗi jerin hukun na ƙarshe shine in ba za ka iya ba a tsaye ba za ka iya ba tsaye a cingine ba za ka iya ba a zaune ba za ka iya ba a zaune a cingine sai suka ce to ka yi sallah akan haƙarƙarinka na dama in ba za ka iya ba akan haƙarƙari na dama to ka juya kan haƙarƙari na hagu in ba za ka iya ba to sai ka yi rigingine kana kallon filin kana sallata amma ban da kirga fanka da filin eh kaga kenan duk yadda zaka juya ana da buƙatar kai sallah zaka ko a gadan asibiti kake wannan masu jinyar ka su ya kamata su sa idanu eh kuma su kafi ke yawan tahin kafa sallah idan mun sallah kana rahin lafiya kana kuzuwa to sai daga ma kafa idan suka ga cewa wajen karfe 1 na azhar ka samu dama ka ci abinci ka huta kai komai in an jima bacci zai kwaye ka yi ka ɗauko ma ruwa suke to yi alwala idan ka yi alwala ko suka ma alwala suka gyara ma zaman da za ka iya ko kwanciyar da za ka iya suke to in sallah a zahar da la'asar a nan gudun an baka dama a adon rabin lafiya da aka kwana kwance kana girgiri alhamdulillah rabbil alamin sai ka yi sallah a zahar assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kana duba goban ka ɗaya da sha uku ko da sha uku sai ka kabbar ta la'asar da ka gama shi ke da likita ya zo maka allura sai ka ci gaba da baccin babu laifi kan su sake tashin ka kar a sake uzura maka sai bayan karfe 10 na dare karfe 10 na dare sai su sahe ka ci abinci ka sha ruwa ka yi dan abin da za ka yi ka sake yin alwala sai ka haɗe sallan magariba sai ka sake haɗe sallan isha yasa ake ce to hatta zaman jinya ana buƙatar mai wayewa ta addini ya zama to shine a wajen mara lafiya dan yake kula da juyin halin da yake ciki inda zai tunasar da shi Allah ya tunasar da shi inda zai faɗaitar da shi a rajanar Allah ya faɗaitar da shi inda zai tsoratar da shi ya tsoratar da shi inda zai faɗaitar da shi ya umarce shi da kyakkyawan aiki umarce da kyakkyawan aiki in an ga alama zai taho gargara to a nemi yayi bayani ni da wa harkar nan da kuke yi da waye da waye suke burka ba shi abili sai aiko wani na karɓi shinkafa buhu hudu yar gwamnati da yan ko yan Najeriya tun da za a dogance ne ba yar gwamnati ko eh to na karbi yar kura ba hudu ko yar dan modu ko ko yar gujingu na karbi ba hudu naira dubu sittin ko dubu arba'in ko dubu hamsin da kaza a rubuta wannan na karbi dubu goma wannan na karbi dubu kaza mai kosai na karbi kaza a gurin sa mai ruwa yana bi na kaza babu da bi duk a rubuta ta da ka mutu to a dangin ka wani dauke wannan bahin ya sai ni bahin ya dawo kaina haka ake so kar ku bar mara lafiya ya je kabari sai kun biya shi in kuka bar mara lafiyan ku je kabari da bashi ba kuma yi gata ba eh ku tambaye shi yana daga cikin aikin masu zaman jinya in kun ga alamar zai wula to ku tambaye shi da wadawa suke binka a yi rubutu ana gama wani ce to ni bahin ya dawo kaina shi kuma kudin fanshi yana biya sai a biya shi eh inda kudin a take ya biya in babu shi wancan bahin ya sauka daga kan wancan ya dawo kai shi maimakon wancan ake mai gashi kafin a biya bashi da kun ɗauke masa wannan nauyi ɗin ya sa rayuwar da muke ciki yanzu akwai haɗari gaskiya gaba ɗayanta ta rayu ne akan bashi kuma ba ma rubutu to in kana so ka zauna lafiya duk mai bin ka rubuta wane yana bina wane yana bina wane yana bina gaya wa matanka in na mutu kar ku bari a kai ni sai an biya a nemo da wane da wane su biya wannan bashi ko su ɗauki bashin su a karan kansu in an gama sai da kadarori na an biya bashi to ina ku raba gada kada a yadda a je garaban gado sai an biya kar a ce sai an binne mutum an gama ta da duki a biya ba shi ba gata a ciki Allah madaukakin sarki ya samu dace to ya da ya faɗa cewa yana da wannan basir din sai yake cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi dama cewa yayi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi dama yayi sallah din kuma yayi wannan sallar a zaure eh yake ta salli qa'iman fa idan tasfi fa qa'idan fa idan safari fa ala jambi in ba za ka iya ba ya zama to akan a karkarin kai wa qala aidan sannan shi dai imran bin sadin yace sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallam an salatar rajuli wa qa'im to na tambaye ni dangane da sallar mutum a zauna da ta ta wata karai lafiya ta yi tsawo sallar a zauna ta yi yawa sai kuma lissafin sahabbai fa lissafi ne na lada da falala yace to me matsayin mutum yake sallah a zauna sai fa don hadisi da Imam Bukhari ya rawaito shi haka Abu Dawud ya rawaito hadisi Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin sai yake cewa man salla qa'iman fa huwa afdal wanda ya salla a tsaye wannan shine yake da mafi fikiyar daraja yin salla a tsaye shine mafi falala wa man salla qa'idan wanda ya salla a zaune falahu nisfu ajril qa'imi to yana da rabin ladan wanda ya talla a sani da aka yi za ka yi a zaune ka yi ta kana da sani e ko sallar dare da aka ce a yi ta a zaune in ka gaji in ka zauna faladanka ta zaunewa masu fitowa ta hajji liman yana ta zabda karatu su suna zaune suna da sun yi wayo sai liman ya taho can ƙarye sun gado so kai izu zai yi ruku ne su miƙe Allahu akbar ana ruku so hai su yi ruku in aka dago sai su kuma su zauna sai dan su miƙe dufa asarar ladan na farko dai duka wannan karatun da ake suna mana ba kabbara banda su a sallah duka wannan karatun da suke a tsaye ana ta rubuta lada dozin dozu to fa su suna zaune fa ana sa musu rabi rabi in sun yi sa sai lokacin da suka miƙe sannan za a fara rubuta musu lada na ta'ar su su kai da haka yake ta ne wanda ya salla a tsaye fa lahu nisfu ajrin qa'i wa man salla na'iman wanda ya salla a kwanci yana bacci kenan wa fi riwayatin mutaji'an yana kwanci akan hakarkari falahu nisfu ajrin qa'i to yana da rabin ladan wanda ya salla a sauje wal muradu bihi al marid wanda ake nufi da waɗannan maganganun gaba daya shine wanda yake hali na rahin lafiya akan sa ake wannan magana din Allah ya sa mu dace faqad qala Anas yace to Imam Anas ibn Malik ya ce radiyallahu anhu shi kuma hadisin Anas yace Imam Ahmad da Ibn Majah su suka rawaito hadisin da isnadi wanda yake ingantacce yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min maradin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito sai samu wadansu mutane suna sallah a zaune min maradin saboda wani ciwo da suke fama da shi fa qala sai ce musu inna salatal qa'id ala nisbi din salatal qa'id yace ita sallar mazauni ita sallah a zaune to ala nisbi abu rabi take min salatul qa'imi in an kwatanta ta da mai sallah a kai da ka kuyi su ku sani kuna da sanewa kau ku ce mu tsufa ya kama mu ko shekaru sun fara jan mu sallan mu rabin lada da ya ko jikin mu yayi tsufa to in dai kun yi sallah a zaune ladan da za a kirga a baku rabi na masu sallah ne a kai don haka har yanzu in dai baka da lafiya matsawa za ka iya tsayuwa ka yi sallah ka mege a tsaye ka yi sallah wannan shi ne abin da ya fi dacewa Allah mana da sun sarki ba musa dacewa muna dai magana a kan sallan marar lafiya ya ce wa ada sallallahu alaihi wa sallama maridan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ziyarci wani marar lafiya fara'ahu yusalli ala wisadati sai ga wannan marar lafiyar yana sallah akan kullu yake sallah akan filo din a zaune yake amma ya dauko kullu sai rike filan a hannun shi in yazo Allahu akbar zai ruku sai dora filan a jikin shi ko kuma ya taho zai yi sujada tunda yana da ba zai takura bai kai karhe ya dora kansa cikin filan filan ya dan dago ne ya tsororo a tsaye kai kuma ya rage masa hanya kenan in ya daga furku Allahu akbar sai dora a kan filan sami Allahu liman hamidu ya dora Allahu akbar sai mai da cikin filan kaga kamar dai da hutu sosai a ciki sallallahu alaihi wasallam fa akhadha farama biha manzo Allah yana shigowa yana ganin sa da sallah da wannan fulan sai ya kwace wannan fulan sai manzo Allah ya wurgar da shi fa akhadha udan wannan mutumin da nafi sai ya kwakwalo wata sanda da ya salli alaihi dan yayi sallah a cikin wannan isan shi ba yake dan dogara da isan tunda wancan tsumma ne da dan katifa da wata ilba a so sai dauko ishi to bara in dogare isan sai in dora kaina a cikin ita in na taho fa akhadahu farama bi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwace wannan kisan sai ya murkace shi wa qala manzon Allah ya faɗo wani hadisi da Imam Tabarani ya rawaito shi kamar da Malam Albani ya faɗa haka da Imam Al-Bazzar ya rawaito shi wa Ibn Sammak wal Baihaqi wa sanaduhu sahihun kuma isnadin hadisin dukkanin sa ingantacce ne manzon Allah ya ce da shi salli alal ardi in za ka yi sallah ka yi sallah a kan ƙasa ma'ana in ka taho sujada ka dora goshinka kai sujada akan kasa wannan ita ce karantarwa ta salli alal aro in tabata amma idan ka samu dama wa illa in babu yadda zaka dora kanka a dandamalin kasa fa aumi ima'an to kai nuni na ishara ya wadatar maka fa aumi kai nuni ima'an nuni haka ya kamata kai sallah shi kenan da sarfafa in za ka iya sallah ka dora goshi kai sujada a kan sama wannan shi abin da ake da bukata a wajen mai sallah idan ba za ka iya ba to kai sallah a zaune kai zama data ka akan duwawunka zaman tarabbu'i ake ce mashi ko mutum ya zauna akan duwawu sai har da kafafun shi haka irin da malam sadi yayi ko irin da malam sani yayi irin da shahararren zaman malamin sahihin lokacin yana da tafsiri a masallacin bala kenan kafin a kuma masallacin gabas a kan tebur ko da irin wannan zaman shi ake da bukata idan mutum zai yi sallah a zaune mali albani a cikin tarfisa ya ce idan wannan zaman ba zai yi ba duk zaman da za ka ji daɗi da shi an halasta ma kai sallah da shi saboda dama sassauci ne yasa aka ce kai sallah a zaune da haka in zaman tahiya za ka yi in zaman tahiyar ƙarfe za ka yi in wani irin zama za ka yi ko ma zama za ka yi ka dace haka matsawar za ka ji daɗi zai baka dama ka yi sallah ya halatta zaman da ba a yadda ba shi ne zaman da za ka yi zaman ‘yan wuta wanda iyaye suke hana yaro in yana cin abinci a da ban san ba ko suna hanawa ko mutum ya haka ya dafe hannayensa guda biyu baya ko da irin wannan zaman shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bai yadda ayi sallah da irin wannan zaman ba saboda zama ne iman da yan wuta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ba a irin wannan zaman a cikin sallah in ba za ka iya bai sai fa'o mai iman to kai iman waja'al sujudaka akhfada min ruku'ika game da sujadarka ta fi rankwafawa a kan ruku'unka haka ake yin sallah da haka idan ka zo yin ruku'u a zaune Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar sai ka danna kafa sosai shi kenan abin da ake da bukata wannan kowace irin lafiya ce haka ya kamata a yi haka wanda Allah ya jarrabe su da matsala ta idanu aka yi musu gyaran ido aka sa musu dokar karfe sujada na tsawon lokaci saboda in suka fada din kar a samu matsala wajen aikin da aka yi ko wajen gyaran da aka yi musu har sai sun ɗauki tsawon lokaci an gama auna auna an ga cewa kowa zauna lafiya karsa na ba su dama to wasu za ga sukan ɗauki dutse ko dattawa a gidaje idan shekaru suka zo musu lokacin suna sallar wala'a ko shafa'i da wutiri sallar sauran za su yi a tsaye amma in suka zo wutiri ko suka zo wala'a to kuma ita ce suke a zaune ake ɗauko kasa ake ɗan dandangwala a gobe ko a ɗauko dutse na haka ana ana dan dandangwala aboki to wannan duka ba a bukata ita ce abin da wannan sahabi yake so yi manzo Allah ya baci da haka in zaka iya sujada kai in ba zaka ba sai kai nuni da haka mai kwanci dauki dutse ko ka dauki dutse ka dangwala a hannunka kawai dan lankwasa kanka ka dan shi ma idan lankwasawa zai baka matsala idan kifo kar ka kifo so Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar wata kilhe kala aka riza hadan kamar ina motsa kaina to haka za ka yi sallar daidai gwargwadon abin da za ka faru imani in ma ko sallar ba za ta yi ba a zaune kana kwanci an ce ka yi sallar a zaune kaga a fara min rubuce ka ba ta samu ba sai dai kake riya fa a ran ka yanzu fa gani nan a tsaye ina kauɗa karatu Allahu akbar la ruku sai aka kalla kake a ruku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamida sai aka kalla da kake ka dago daga ruku'in Allahu akbar sai ka tsiyar ka gani nan ta hosu jada na yi sujada irin wanda na saba sai ka yi addu'o'in da take a cikin sujada Allahu akbar ka dago kariya ga hinan ka dago ka zauna sai azkar din sa rabbi jibrilli wa rahamni wa jibrni wa hadini wa adini warzuqni sai ka sake koma Allahu akbar kariya kai wannan addu'o'in na Allahu akbar kana kwanci amma ka kaddara cin karkar ga kanan kana tsaye haka ba ka yi sallar ka wallahu ta'ala a'lam ina ga wannan shine karshen abin da zamu faɗa dangane da sallah ta marar lafiya da haka darasin yau mun tattauna akan matsayin tsayewa a cikin sallah danganta wajibi ce duka yadda manzon Allah ke yi da kuma umarnin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qumu lillahi qanitina amma wannan bai hana ba mai halin rai a tafiya akan titi a akan bulaguro yayi sallar nafila akan aban hawan shi duk inda yake tafiya wannan babu laifi idan mutum na halin lahin lafiya an sunnata mai yayi sallah a zaune amma ya sani da sani cewa ladan rabin na wanda yake sallah ne a tsaye matsawar zai iya yunkuri ya tashi idan ba zai iya yunkuri ya tashi ba babu damar tashi wanda insha Allah za a rubuta masa ladan sallarsa kamar yadda yake yi da kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya ce idan bawa ya girma saboda shekaru ko yayi rahin lafiya za a rubuta mai kwatankwacin abin da yake aikatawa yana zaune da karfin shi cikakken lafiyar shi lokacin da kake da ƙarfi kana iya yin duk wata lafila da ake bukata kana yi da tsufa ya kan wanka ka manta ma baka iya tunowa wani lokacin yanzu an gaya maka fa an yi sallah azhar ka sai to saboda shekaru ko alwala wani lokacin sai ƴaƴanka ko jikokin ka sun taya ka in aka kawo maka ma ka fara wani zaga in yayi raka'a ɗaya raka'a biyu ta uku sai dore da fada haka za a yi sallah fa to irin waɗannan da wannan shurutun ya kama su ba ya kama su na shekaru ba ƙarya ba ne ba don Allah ya jarrabe ka da irin wannan manzon Allah ya ce za a rubuta ma abin da take yi lokacin tana da lafiyar ta garau kullum kana azumin litinin da alamin sai Allah ya jarrabe ka da wata masifafiyar rahin lafiya sai zama to azumin ya daina samuwa to wannan tun da ka sunnata wa kanka kana yi jin litinin da alamin da wannan rahin lafiyar ta same ka za a ci gaba da rubuta maka lada din litinin da aran saboda haka ne take yi da Allah ya hore maka dukiya kullun kana ciyarwa kana bawa waɗanda suke da bukata sai Allah ya sa dukiyar ta tsare zuciyar tana da faɗanta to kullun za a ke rubuta ma abin da kake yi na wannan dukiyar ta tsare haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari in dai mutum na da lafiya na da gingarunta na yarinta to in tsufa ya kama mashi ko babu ta zo mashi in Allah ya da abin da yake za a rubuta mashi abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya gyara mu yi aiki da abin da ya dace malawar da ka taɓa ta tambayar ladarsa da tsawo na malam ya ce lokacin mukaddima ka ce in liman ya kabbara zai yi addu'ar buɗe sallah haka ma mu za su yi daga nan mala'iku za su fara rubuta ladan da ya dace da mai sallah in ya yi abin da manzon Allah ya yi to shi wanda aka tserewa da raka'a ɗaya ko biyu shi ma zai addu'ar buɗe sallah sannan ya bi liman ko yaya zai Allah ya taimake mala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan kuka taho masallaci liman ya kafarta sallah yace fa atuha wa antum bis sakinati bis sakinati wal waqa ku zaman to kuna cikin nutsuwa kuna cikin kamewa haka ake so ka taho masallaci ita ba yanga ba dai ake so a masar a ganta far far far far far haka tafiyar ɗan dako karfe irin wani tafiyar lokacin da za ka shigo masallaci ka natsu ya ce to idan ka shigo masallaci sai ce fa ma adaraktun fa sallai abinda kuka rittahi za ku sallata za ka daidai gun da ka zo kan liman daidai gun za ka gabar da sallarka kaga tun da an wuce da'a'ul istiftahi kai ka tsaye ma a sallah kawai dai ka ce Allahu akbar in a ruku'u ka same sami Allahu liman hamidahu kana Allahu akbar sai ka tsaya kai ma sami Allahu liman hamidahu din a gurin liman ya maka sai ku tafi koyi sujudodi guda biyu ka dago raka kace amma dai baka samu ba sai lokacin da ya dago ne za a fara kirgar raka'ar ka babu damar da za ka yi du'a'ul istiftahi saboda an wuce gunda ake du'a'ul istiftahi haka in ka tahi zaka ci ko sallar ka banda kai addu'a'ul istiftahi ta wuce maka saboda ka makara a sallah in kana bukatar ladan da ka sake makara a sallah wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace na'am bana ji idan ka bi limamin da baya addu'ar an zai wahala ka samu damar da baya yi dan idan limamin da baya yi ne na ce Allahu akbar alhamdulillah to ina za ka yi babu yadda za a yi kai ta kawai da ya ce Allahu akbar kace Allahu akbar yana fara karatu dole kai shiru dan manzo Allah ce wajibi ne idan limamin ka yana karatu ka saurara za mu tada da haka bai dace ba da mamun yana karatu kai kuma kana addu'ar bude sallah ai kun raba mala'ikun hankali idan da hankalin ba a take a guri da amma ai ka raba musu hankali Allah ya samu dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin